بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي ta ce safiyar 25 ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 13 ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 14 cikin jirangiyar darussa daga littafin sharafu ashabil harif wallafar al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alaihi al-khatib ya rasu ne shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna amfani da nuska ta tahzibu da da da wani malami mai suna Abu Abdurrahman Mahmud yayi Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi inda yake cewa babul bayani annal asanida hiya tariqu ila ma'rifati ahkami shari'a babun da ke nuni zuwa ga cewa isnadi wato a ce daga wane wane ya ji daga wane har a tike zuwa kan wanda ya faɗi magana sawa'un manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko wani sahabi ko tabi'i da wannan hanya ita ce hanyar gane hukunce-hukuncen shari'a ma'ana mutane ba za su iya sanin hukunce-hukuncen shari'a ba tare da sun san isnadi sun san ina aka ciro maganar ba kawai ba za a ce ai kaza shine hukunci kaza halas ne kaza haram ne kawai da da ganin dama ko kuma da jita-jita ba dole sai an faɗi ina ne sos ɗin maganar waye ya faɗa sannan kuma a tantance shin wannan isnadi ya inganta daga inda aka samo shi sannan kuma maganar haka take قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عالم خراسان كينا رحمه الله wanda malami ne mujtahidi daga cikin manya-manya malaman musulunci attajiri mai kuɗi kuma babban malami mai zuhudu ya rasu shekara ta 181 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan magana ta shahara daga gare shi yana cewa al-isnadu min ad-dini isnadi wani sashe ne na addini wato kawo isnadi din nan da za a dinga yi a ce haddasana fulan an fulan an fulan wannan wani abu ne daga cikin abubuwan da suke tabbatar da nagarta addinin musulunci wa min tariqin akhar qala ta wata hanya kuma daban Abdullahi dan Mubarak yana cewa al isnadu indi min ad-dini walau al isnadu la qala man sha'a ma sha'a yace ni a wuri na isnadi wani bangare ne na addini na da ba dan isnadi ba da wanda ya ga dama sai ya faɗi abin da ya ga dama wato me yake hana mutane su ta yin abin da suka ga dama cikin addini shine idan ana tambayar su wane ne ya gaya maka a ina ka ji sammu lana rijalakum to anan ne za a takaita wato takifanci da shaci faɗin da mutane suke a cikin addini wa qala aidan har ila yau dan mubarak yake cewa a مثل الذي مثل الذي يطلب امر دينه بلا اسناد كمثل الذي يرتقي سطح بلا سلم kwatankwacin mutumin da ke neman sanin addinin shi ba tare da isnadi ba to kaman kwatankwacin wanda yake so ya hau sama ne bi ghairi yartaki yana so ya hau sama saman gini misali as-sataha yana so ya hau rufin daki bila sullam ba tare da tsani ba irin addinin da mutane suke na yanzu dinnan wanda babu isnadi komai kawai sun gani a cikin facebook ko sun ji agun mutane a dandali ana faɗa sai kawai a ce annabi ne ya ce ai ai zikiri guda kaza ai a karanta kaza ai kaza shine hukuncin kaza to kwatankwacin takifan da mutum yake yi da fagamniyar da yake shine kamar wanda yake so ya hau sama ne babu tsani kaga ba zai kai ba faduwa zai yi وقال أبو عيسى أحمد ابن يحيى ابن محمد بن شاذان الجوهري حدثني جدي قال سألت علي بن المديني عن إسناد عن إسناد حديث سقط علي yace na tambayi malam aliyu ibn abdullahi ibn al-madini Allah ubangiji ya gafarta mishi game da wani isnadi da ya kubuce mini ban iya tuno shi ba faqala sai yace tadrima qala abu sa'id al-haddad ko ka san abin da abu sa'idin ahmad ibn dawud al-haddad al-wasiti yake faɗa qala yace yana cewa al isnadu mislu daraji wa mislu al maraqi fa idza zallat rijluka anil mirqat saqatta wal ra'yu mislu al marj yace wannan malami abu sa'id ahmad ibn dawud al-wasiti al-haddad yana cewa al-isnadu mislu daraj shi isnadi yayi kama da wato matattakala matattakala kamar take kan staircase haka misali ko take jikin tsani wa mislul maraki yayi kama da wurin da ake kamawa a hau aje sama shine abin nan al-mirqatu din fa'iza zallat rijluka idan ƙafarka ta kubuce ta goce ka zame anil mirƙati daga matattakalan hawa sama ɗin nan sakatta sai ka faɗi inda ake suke a jikin dutse misali abu a mashi matattakala inda za ka bi ka zagaya sai ka tafi saman dutse ko kuma inda za ka bi ka zagaya ka tafi saman wani dogon tanki misali ko wani abu ta nake in kana hawa za ka dinga hawa ne a hankali da taka tsantsan da kaka samu matsala domin kafa kana zamewa ta cire daga inda ya kamata faduwa za ka yi to shine matsayin isnadi war ra'ayu a gani na mutum ya faɗi magana ta san zuciyar shi ko ra'ayin shi babu isnadi misulul marji shi kuma kamar makwantar dabbobi ne kaman kaman abin nan wato makwanta ce ta dabbobi me wajihin wannan kwatancan duk inda aka ce ga dabbobi suna kwana za ka samu datti da kazanta da kashi da fitsari da wari ta yi ma ka samu aljanu ba wuri ne na alheri ba ko to haka yake duk inda aka samu ra'ayi to akwai yiwuwar a samu duk wani datti tare da shi za iya samun kazanta za iya samun shedanci za iya samun ba daidai ba komai za iya gani a wajen ba wuri da ake tsammanin na arziki ba kai ma ba za ka je ka aje kayanka na arziki a wajen ba ya sake cewa al-isnadu silahul mu'min isnadi shi takobi ne na mumini shine abin da ke kare shi wannan daga Sufyan as-Sauri kenan ko Sufyan yake cewa al-isnadu silahul mu'min isnadi watin makami ne abin kariya abin kare kai da mumini ya rike fa idza lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayyi shay'in yuqatil idan mumini ba shi da makami to da me zai yaki idan baka da isnadi a maganganunka babu yadda za ka kare kanka ko ka kare ra'ayin da kake da shi ba za a karba daga gare ka ba babu kauni ashabil hadisi umana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li hifdhihim sunana wa tamyizihim laha babun da ke bayani akan kasancewar malaman hadisi sune amintattu sune sakatarori sune wakilan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama li hifzihim sunan saboda su suke haddace hadisai suke kiyaye su daga su wargaje daga a neme su a rasa wa tamyizihim laha da kuma su suke tantance me ya tabbata me bai tabbata ba قال أبو حاتم الرازي لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة abu hatimin razi yake cewa lam yakun fi ummatin min al-umami tunda Allah ya halicci duniya mundu khalaqa adama tunda Allah ya halicci adamu ba a taba samun a cikin wata al'umma cikin al'ummai umana'a a samu tawagar wasu mutane amintattu yahfazuna asarar rusuli masu kiyaye wato abinda annabawa da manzanni suka bari illa fi hadhihi al-umma sai a wannan al'umma ta mu tamu ta musulmai a al'ummomin baya ba a san wannan ilimin ba Allah bai kimsa ma al'ummomin baya irin wannan wato ilimin ba da haka aka samu tarka-tarka ta shiga da dama daga cikin littattafan annabawan da har ma ba a iya tantance menene Allah ya faɗa menene magana annabi meye maganan wasu waliyai ko wasu sahabbai ko wasu malaman addini yanzu ka ɗauki bible haɗe-haɗe ne duk inda kaga bible akwai a ciki abin da ana danganta shi ga Allah ne wani a dangantawa annabawan wani a dangantawa malaman wani a dangantawa masu riwayan shi sa zaka ga akwai abin nan kutub da yawa a cikin bible akwai wato chapter kaza kaza da kaza corinthians wane ne ga sanan a ciki to saboda Allah bai kimsawa mutanen waɗancan zamun nan ƙarfin wato ƙarfin basira da ƙarfin ilimin tantance abin da suke ainihin wato karantawa ko suke faɗi ko suke ji daga malamansu ba Allah subhanahu ta'ala bai ɗauki wannan alkawarin ba kuma bai yi ba su ya bari kuma Allah subhanahu ta'ala bai ba su tunda a cikin hikimarsa bai tsara za a haddace dukkan maganganun su tsira ba bai dauko alƙawarin da ya dauka na musulunci cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ba to da haka Allah subhanahu wataala bai tantance bai kayyade musu wannan fasaha ko wannan ilimi ba amma a wannan al'umma aka samu malamai tun daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu da duk kowane zamani Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa ya huwace wannan al'umma malamai masu haddacewa da kiyaye hadisai sannan da iya tantance meye gaskiya a ciki menene bai tabbata ba da iya sharhi da yin bayani akan hadisan فقال له رجل سي وني متين يتي يا ابا حاتم اكرمك الله ربما رووا حديثا لا اصل له ولا يصح to amma kuma muna ganin ai malaman hadisi sai su dinga ruwaito wani abu wanda bai inganta ba wanda bai da asali sai ka ji ana cikin karatu sai a kawo wata magana wadda ba ta da asali ko ka ji hadisi bai inganta ba ko na ƙarya kuma a cikin gaban malaman hadisin to ya kenan ka ce su suke kiyaye shari'a faqala sai ya ce ulama'uhum ya'rifuna as-sahiha min as-saqim su malaman sun san me ya inganta me bai inganta ba fariwayatuhum lidhalika fariwayatuhum zalika lil ma'rifa suna ruwaito wannan hadisai marasa inganci ne lil ma'rifa dan su sanar da mu mu mutane dan sun sani li yatabayyana lahum dan ta bayyana liman ba'dahum annahum mayyazu al-athara wa hafazuha suna so su bayyana wa na bayan su ne cewa sun tantance hadisai kuma sun san meye ya inganta me bai inganta ba wato da suke kawo mana hadisai suna kawo isnadi ba wai suna nufin duk abin da suka kawo da isnadi sun yarda da shi bane sai in mutumin da ke rubuta wannan littafin ya sanya sharaɗin haka a littafin kamar irin su Bukhari da Muslim masala amma sauran malamai da suke kawo isnadoji sai ka ga an samu masu rauni dama suna nufin ga raunin nan sun kawo maka ka gani ne da kanka kai ma dan karka je gaba ka ga wannan hadisin ka ce ai na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a suna bayyana maka cewa wannan maganar kaga waɗanda suka zo suka faɗe ta kuma waɗannan ba sa cikin waɗanda ake karban hadisan su don haka da zamani ya tsawo ne zamani ya nisa aka waye gari masu karanta isnadi ba su san mazajen ba sai su karanta su ɗauka da gaske ne na fata mun gane abin takaici ma wani zai karanta isnadi a cikin littafin da an ce littafin na hadisai ne masu rauni ko na hadisai ne na ƙarya amma kuma sai dauka ya danganta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake faruwa a wannan zamanin sai ka ji wani wani wani wani maganar an yada ta amma kuma source ɗinta shine mawdu'at na ibnu jauzi ko hadisul qusas ko irin littafai na irin su abin nan ibn abid duniya wanda cike suke da hadisai marasa rauni ko littafan kissoshi irin su ahliyatul auliya da makamantansu wanda dama masu su sun zankama hadisai marasa inganci da na ƙarya a ciki amma dukkan magana suna kawo ta da isnadi don haka su sun barranta daga wannan uhuda kai da baka san kan magana ba kai ne bai cancanta ka je ka karanta ba har sai ka tambaya ko ka koya ko kuma kai shiru ka huta kowa ma ya huta sai malam ya ci gaba da cewa sun makala sa'annan sai abu hatimin razi ya ce rahimallahu aba zur'a kana wallahi mujtahidan fi hibzi athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka jikan abokina malami na kuma kenan abu zur'a wanda muka yi tarihi shi shekaran jiya ko ubaidillahi dan abdul karim wanda ya shekara ta 264 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban malamin nan mun ji tarihin shi a karatun fasul shaykh al-albani lil usul wanda muka yi a wannan makon yana da hadisai a cikin muslim da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah wani katafaren malami ne to wannan malami abu hatimin abokinsa ne kuma sun yi karatu a wurin junansu sun yi tafiye-tafiyen karatu tare sun sha gwagwarmaya tare sun yi tafiya tun suna matasa tun ba su da gemu ba su dawo garuruwansu ba sai da suka yi gemu har suka yi furfura da haka sai ya zama sun dawo sun tara ilimi mai ɗimbin yawa amma kuma gari ya riga ya yi nisa rayuwa ta riga ta yi nisa jiki ya riga ya yi nauyi sai suka zauna da abdulrahman suka karantar da shi duka karatunsu kuma suka rubuce aka rubuce wannan karatu da wannan ilimi shi abu zur'a ya shahara ya shahara iyaka shahara a wajen karfin hadda da kiyaye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji a tarihinsa to lokacin da abu hatim yake wannan magana sai yake buga misali da malami wanda ya sani wajen kokarin kiyaye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa rahimallahu aba zur'ata Allah ubangiji ya gafarta wa abu zur'a kana wallahi mujtahidan fi hibzi athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah ya kai ya kasance mutum ne mai kwazo wajen kiyaye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana nuni zuwa ga yadda mutanen baya suke da wato zuciya mai kyau ba su da hassada ba su da kyashi da gaba da kiyayya yanzu a irin ɗabi'ar mutanenmu na yanzu to wannan mutumin ɗayan ba zai so ɗaya ba domin za su zama abokan hassada da hamayya ne domin mutanen gari ɗaya ne sun yi zamani ɗaya kuma kowa yana harka iri ɗaya ta ilimi daga mu aka samu irin waɗannan muwasafa ɗin to an samu dalilin gaba da hassada da keta da kiyayya idan mutane suka haɗa gari suka haɗa zamani suka haɗa harka iri ɗaya wane da wane dukansu zamaninsu daya garinsu daya kuma dukansu malaman qur'ani ko dukansu malaman fiqh ko dukansu malaman hadisi ko dukansu malaman nahwu ko dukansu masu wa'azi the next thing za su fara shine fara da juna ɗaliban su ma su fara fada da juna su fara gaba da juna su fara jiyo juna sharri da mummunan fata ga wannan baya daga cikin ɗabi'ar malamai Allah ubangiji ya tsare mu amma abin bakin ciki ita yaɗa a cikin al'umma sai dai wanda Allah ya tsare wa qalilum mahum dan kadan ne kuma wanda ake samu Allah yake tsare su daga wannan sharri na kawunan su Allah ka tsare mu daga kiyayya da gaba da hasara da ninkufarci da cin diddigen ɗan uwan mu musulmai Allah shi kyauta to amma su malaman da ba sa yin haka za ga Isa ga dan Rawiya da Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in abokai ne kuma dukkanin su malamai ne Imam Shafi ya zo garin sun zauna da shi sun mutunta shi sun girmama shi ba su yi mishi gaba ko hasada ba su haka suke yi malaman da kalli ko zamanin su Ibn Taymiyyah san da abubuwa masu rikici zaka ga gasu nan da yawa abokan juna ɗaliban juna malaman juna masoyan junansu sirkan junansu suna taimakawa junansu a rayuwa kuma kowa in ya zo littafan shi zai zaka ji ya ce wani malami na ne kuma zaka samu tarihin ko sun auri ƴaƴan junansu ko sun zauna makwabtan juna ko sun taimaka wa junansu a rayuwa قال قال عبد الله بن داود الخريبي سمعت من أئمتنا من أئمتنا ومن ومن فوق ومن فوق ومن فوقنا ومن فوقنا هو سمعت من أئمتنا ومن فوقنا أن أصحاب الحديث وحملة العلم هم أمناء الله على دينه وحفاظ سنة نبيه ما علموا وما عملوا malam abdullahi ibn dawud al-khuraibi shine abdullahi ibn dawud abu abdurrahman al-kufi ya zo na kasar khuraibiya al-khuraibiya din anguwa ce a kasar basra mutumin kufa ne amma da sai ake ce mishi abdullahi ibn dawud al-khuraibi ya rasu ta 211 yana daga cikin yana da hadisi a cikin bukhari da al-arba'a to shine yake cewa samitu min a'immatina naji daga malamanmu da suka koyar da mu wa man fauƙana da waɗanda suke sama da mu cikin malamai anna ashabal hadisi lalle su malaman hadisi hamalatul ilmi su ne suke ɗaukar ɗawainiyan dakon ilimi hum wa hamalatul ilmi da malamai anna ashabul hadisi malaman hadisi wa hamalatul ilmi da masu dauke da ilimi hum umana'ullahi ala dinihi sune amintattu waɗanda Allah ya baiwa kiwon addininsa ya ba su amanar rike addininsa wa huffazu sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallama kuma sune masu kiyaye sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma alimu wa ma alimu wa amilu abin da suka aikata da abin da suka faɗa dukkanin shi sunna ne wato idan suka gudana a tafarkin sunna ana itibari da hatta ayyukansu suna nuni zuwa ga cewa waɗannan mutanen kirki وقال كحمس الهمداني لم يكن من لم يتحقق أن أهل الحديث حفظة الدين فإنه يعد من ضعفاء المساكين الذين لا يدينون الله بدين يقول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا ويقول محمد ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني جبريل عن الله عز وجل ya ce mallam ya ta haƙaƙ wanda dubbe yadda ya furta ya haƙaƙe ya ƙudurta cewa an na ahalar hadisi hafazatu dini ya ƙudurta cewa malaman hadisi suke kiyaye da addinin musulunci su ne masu kiwon addinin musulunci wanda bai haƙaƙe haka ba to irin wannan mutumin malam yace fa innahu yu'addu min du'afa al masakin alladhina la yadinuna Allah bidinin to za a lissafa wannan a matsayin masu rauni fatararru a cikin addini waɗanda ba sa yi wa Allah wani addinin kwarai duk wanda yake raina malaman hadisi bai ɗaukan sa a bakin komai bai ganin cewa su wasu mutane ne masu alfarma a musulunci to wannan wani lalatacce ne mai rauni wanda ba ba abin a kalli magana shi ba saboda Allah yana cewa ya qullahu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa manzansa Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaba Allah shi ya saukar da mafi kyan zance kitaba Allah nazala asan hadisi kitaban mutashabihan ko masaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah Allah shi ya saukar da zance mafi dadi shine littafin shi wanda yake da zantuttuka masu yin kama da juna masaniya wanda ake bibiyan tasu taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum idan masu tsoron Allah suka ji wato wannan karatu na alkur'ani sai a a tsiga jikin su ta tashi sun matalinu ta kuma kuma ta kwanta juluduhum wa qulubuhum zukatansu da fatar jikinsu sai kuma su samu natsuwa ila zikrillah saboda ambatan Allah shi qur'ani din ahsanal hadith anan kawai shine qur'ani domin Allah yana cewa fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun ga alkur'ani afa min hadha alhadisi ko ta'ajabun da irin fadin shi fazarni wa man yukadhibu bi hadha alhadith duk wani yana tabbatar da ana ana nufin shi kanshi qur'ani ne da kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce wa inna ahsana alhadith kitabullah to kaga dan kalakato da ke cewa an ce hadisi yana zagin hadisi to hada qur'ani yake zagi bai sani ba to sai sai dauko aya fa bi ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun to kaga shi a cikin yaren alqur'ani hadisi shine qur'ani ina fata mun gane wannan a cikin mustalahu ne na malaman hadisi hadisi shine magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ka ji qur'ani ya ce hadisi a irin waɗannan lafuzan to qur'anin shine ake cewa hadisin to da haka abinda shi malamin yake kafa hujja da wannan aya shine baka iya rabe qur'ani da hadisi ta matsayin karfin hujja da abin da ake bukata daga gare ka na mutunta su da darajta su da aiki da su baka iya rabe su da kuma Allah subhanahu wa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa haddathani jibra'ilu an anillahi azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko jibrilu jibrilu ya ce mini Allah ya ce to duk wanda yake zagin isnadi yana cewa ai magana ce a cewa na daga wani to ya sani cewa maganar shi tana kaiwa zuwa ga batanci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fara ruwaito magana daga Jibrilu shi kuma daga Allah ubangijinmu kaga kenan sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwaito maganganun shi shi ma ta hanyar sahabban shi ta hanyar ɗaliban su ta hanyar na ƙasa da su har dai a kawo inda aka kawo malam yace babu kauni ashabil hadisi humatud dini wa bizabbihim an sunani babun da ke bayani akan kasancewar malaman hadisi humatud dini sune wato masu kare addini sune masu kare iyaka addini sune sojoji waɗanda suke kan iyaka suna kare iyakan addinin musulunci bizabbihim an sunan ta hanyar kariyar da suke baiwa as-sunan sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sufyan ath-thawri al-mala'ikatu hurrasu as-sama'i wa ashabu al-hadith hurrasu al-ard yace mala'iku sune ke kiyaye sune ke kiwo sune suke hirasa sune suke gadin sama Allah ya ba mala'iku aikin gadin sama su tsare ta daga shedanin aljanu da sauran matsaloli wa ashabul hadisi hurrasu dar su kuma malaman hadisi su suke yin gadi a ƙasa suna tara addinin musulunci daga shaidanan mutane da zindikai da makaryata da yan bid'a da duk wani mai kawo wata barna malaman hadisi su suke maganin shi su ne suke tantance gaskiya su ware ta daga ƙarya su suke tantance mai sunna su ware ta daga bid'a su suke tantance mai tauhidi su ware shi daga shirka duk wannan aikin malaman hadisi ne Allah ya saka musu da alkhairi وقال يزيد ابن زري لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الحديث الحافظ أبو معاوية شن يزيد ابن زري البصري وان يرس شكات تريد تمانين دا بيو باين هجر منذ الله صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا لكل دين فرسان kowane addini kowace harka tana da wasu mutane waɗanda su ne gwarazanta su ne sojojinta su ne 'yan gani kasheninta wa fursanu hadha dini ashabul hadith masu kiyaye wannan addini na musulunci masu ɗaukan ɗawainiyan kare wannan addini na musulunci su ne malaman hadisi eh ashabul asanid nam masu waɗanda su ne malamai masu ɗauke da isnadoji وقال عبدان حدثني القاسم بن نصر المحرمي المحرمي قال حدثني رجل سماه ذهب عن اسمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرى النائم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم ويحيى بن معين قائم على رأسه يذب عنه بمذبة فلما أن أصبحت أتيت يحيى فأخبرته فقال لي نحن نذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب wannan malami yake cewa daga alkasim ibn nasar al-mahrami ya faɗa mana wannan labari in ji abdan malamin su bukhari kenan ya ce ya faɗi malamin da ya gaya masa amma ni na manta wane ne ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarki na kwanta mafarki na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to dama kuma wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafarki to da gaske ya ganshi matakar ya san kamanni na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama to in ya ganshi ba ba shedan bane shedan baya iya shiga kamanni na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na'imun amma farkin sai naga annabi din alaihi salatu wasallam yana kwance ne yana bacci annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana bacci a cikin mafarkin wa ya ibnu ma'inin qa'imun ala ra'si sai na ga malam yahaya dan ma'in ɗaya daga cikin malaman hadisi yana tsaye a daidai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zubbu anhu bi mizabba yana kore mushi kuda mizabba shine irin kaman mai sunanta isga haka ko irin abin da ake na butsiyan doki ko sa a sa mushi wani dan handila ka ana kore kuda da shi mutanen da za ga suna amfani da shi ko kuma ko hayan ma mutanen yanzu a wuraren da ake da kuda da yawa za su buƙaci haka to dama wuraren da ake zafi da yawa za ka ga za su fita da kudaje fiye da inda ba a zafi kuda yana rayuwa sosai a wurin da ake zafi za ka kamar ƙasar Borno yanzu ko ƙasar Sokoto wataƙila su fi irin ƙasashen mu ɗin nan yawan kuda to da ka ƙasar Makka da Madina suna da wannan zafin a wancan zamanin har yanzu ba to za ka ga akwai kudaje da haka suna rike da abin kore kuda suna kore kuda a rayuwarsu sukan yi haka to a wannan mafarkin sai aka ga ya dan ma'inu yana kore kudaje in sun zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma an asbahtu wannan mai bada labari yace da na wayi gari ataitu yahya fa akhbartuhu sai na je gun malam yahya dan ma'inu sai na bashi labari nace arga ta malam kaji kaji mafarkin da nayi na ganka kuma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bacci kai kuma kana rike da isga kana kore masa kuda faƙala li sai ya ce mashi na hannu na zubbu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alkadiba ai ai mu malaman hadisi ne aikin mu shine korewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya mu dinga kore ta wannan kudajen da ka gani wato kamar ƙarya ce da ake zuwa a yi ta akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a danganta masa mu kuma aikin mu na malaman hadisi shine kore kudaje din nan kore wannan kazanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama din da aka san malaman hadisi wannan yana daga cikin primary responsibility din su kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kare maganganunsa bayyana ma'anarsu kore ƙarya da kurakurai daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai aka suke da wato aiki na tona asirin duk wani makareci da duk wani mara gaskiya da duk wani mai rauni ba sa bari dan kar a cakuɗa manzon Allah maganar manzon Allah sallallahu alaihi sallama da maganar da ba tashi ba dan kar a danganta mashi abinda bai inganta daga gare shi ba dan kar a je a bauta wa Allah da abinda bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba alhalin ana tsammanin ya tabbata باب كون أصحاب الحديث ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خلفه من السنة وأنواع الحكمة باب دكي بياني أكن شوى ‘yan malaman hadisi su ne magada manzon Allah sallallahu Alaihi wa ala'ari sallama a kan abin da ya bari a bayan sunnoninsa da hikimominsa. قال موسى بن منصور رأى الفضيل بن عياد قوما من أصحاب الحديث يعني بهم بعض الحنفية فقال هكذا تكونون يا ورثة الأنبياء dama annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda mun karanta a baya yake cewa malamai su ne magada annabawa kuma annabawa ba su bar gadan zinariya da azurfa ba ba su bar gadan komai ba sai dai ilimi shi suka bar gado da haka abinda malamai suke gada kenan a sahabi abu huraira ya kasance yakan je kasuwa ya gayyato mutane ya ce ku zo ana raba gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma da sauri ya je ya zauna ya fara karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutane suka zo suka taru sai su fara tunanin to ina gadon yake yaya dai shiru har yanzu basu ga an fara kawo kayayyaki da kuɗaɗe ana rabawa ba sai ya ce musu ai wannan shine gado din na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan magana ce nan aka samu daga wasu cikin manyan malaman salaf al-fudail ibn iyad rahimahullahu wannan malami kuma sufi yake cewa aka ce ra'a al-fudail ibn iyad qauman fudail dan iyad ya ga wasu mutane min ashabil hadisi daga cikin malaman hadisi mazowa hadisi ya'ani bihim ba'd al-hanafiyya ya ga wasu mutane masu bin tafarkin mazhabin hanafiya amma kuma suna koyan ilimin hadisi a wannan lokaci da ake magana faqala sai yace haka za ta kununa ya warasatul anbiya'i haka ya kamata ku kasance ku kasance masu koyan hadisi ya ku a magada annabawa وقال الشافعي إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا إمام الشافعي yake cewa ni idan naga malami cikin malaman hadisi sai in dinga jin kamar naga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana raye saboda na san zai gaya mini maganganun da daga annabi ne kuma suna da inganci kuma su ne ake addini da su to sai zama kamar nayi zamani kamar na zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar na, na ainihin ganshi babu kaunuhum kaunihim al'amirina bil ma'rufi wan nahina anil munkar babin yana bayani akan kasancewar malaman hadisi suna sune masu umarni da kyakkyawa kuma sune masu hani daga barin mummuna sune masu wa'azi kenan عن سعيد ابن العباس قال سئل إبراهيم بن موسى من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والناهون عن المنكر قال نحن هم نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا an tambayi Ibrahim ibn Musa aka ce su wane ne al'amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wanda Qur'ani ya tayyibin su yana fadan kirkin su da alkhairin su cewa in ma ba a yi ba akwai matsala sai an yi wannan shine abinda yake yake daidai kuma Allah ya bada labarin cewa ya tsine ma waɗanda ba sa yin haka daga cikin banu Isra'ila lu'ina allazina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu yatur kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu idan sun yi barna kamar da aka bada labari ibnu kasir ya kawo cikin tafsirin sa min qablihi ibnu jaririn cewa sun kasance su bani isra'ila a farkon al'amarin su idan mutum ya ga wani na yin mummuna abu sai ya ce la taf'al kaza amma gobe kuma ya gan shi yana yi saboda jiya da ya faɗa masa mutumin da aka yi wa wa'azin ya ji haushi ya ji takaici sai shi mai wa'azin ya ce to in na gaya mashi yanzu mu bata makwabcina ne dan uwana ne sirikina ne kabilan mu ne bari bashi kawai ci gaba da yin abin shi dan mu zauna lafiya to da aka suka fara wannan kanu la yatana hauna an munkarin fa'aluhu dun shikenan har sai suka zama gaba ɗaya munkari ya zama ma'arufi a cikinsu domin ita ce ɗabi'ar rayuwa yau da gobe yau da gobe yau da gobe idan ana yin abu tun ana inkari tun ana mamaki har a saba har aga kamar shine normal abu da ake har ran da wani ya ce wannan abun ba kyau sai ai mamaki ko ai masa inkari ko a ji haushinsa to haka banu isra'ila suka yi har suka waye gari gabaki ɗaya sun lalata addinin musulunci wanda Allah ya kawo annabi Musa kuma wannan abun ya faru gare su farko farko kamar yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama inna awwala fitnata bani isra'ila inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa'i farko mata ne suka fara jin su cikin wato cikin matsaloli saboda abinda abinda ya tabbata a tarihance shine matan su suka fara biye wa kyalekyalen duniya mutum mata shi ta ce mashi to ina so zan yi karin gashi saboda yana kaunarta ba zai hana ta ba ya san babu kyau kuma mata shi ta ce mashi ina so zan fita saboda yana son ta bai so ta ji haushi ta ji damuwa sai ya bata ta fita ta je ta kuɗi ɗaya da maza ko ta je wani waje da ake wani barna ko wani fasikanci matan mutum ta ce tana so ta yi kaza ba zai hana ta ba mata suka fara tarurruka suka fara canza halitta Allah suka fara fita tsirara shikenan wannan ita ce farkon fitinar banu Isra'ila daga nan kuma sai fitinar lalacewar malamai ta biyo baya shikenan sai addinin sai lalace duka zagaye duka abin yana komawa ga mene wannan aikin na kin al'amru bil ma'ruf da kin annahi anil munkar to sai zama a cikin wannan al'umma ta musulunci abin da ya sa muka ci gaba da zama al'umma ta gargari ta gari shine da Allah yake cewa a mu wannan al'umma ba za mu gushe ba muna umarni da kyakkyawa muna kuma hani daga mummuna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum kaga kalli kalli wajihin wannan kwatancin Allah ya ce ku kun kasance al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khayra ummatin ukhrijat lin-nasi annabi a cikin hadisin Bukhari da da Abu Dawud yake cewa ku ne cikamakin al'ummomi kala 70 da aka yi a duniya wa antum khayruha wa wasatuha ku ne mafi alkhairi a cikin al'ummomin nan kala 70 kuma ku ne mafiya tsaka-tsaki alwasat shine wato al-afdal ku ne mafi falala a cikin su to annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan Allah yake cewa me yasa kuka zama khairu ummatin saboda ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ba za a gushe ba al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna umarnin junansu da kyakkyawa kuma suna hana junansu daga mummuna to su wane ne a cikin mutane suke wannan aikin bisa cancanta da dacewa ina fata mun gane to su ne malaman hadisi me yasa sai shi wannan Ibrahim dan Musa yake cewa ya ba su amsa yace nahanu hum mu malaman hadisi mu ne masu wannan aikin da cancanta a bisa gaskiya saboda na qulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam if'alu kaza qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taf'alu kaza saboda kullum aikin mu mu ce annabi ya ce ayi kaza annabi ya ce kar ayi kaza wato umarnin da za a yi da hannun zai kasance ana yi ne da wakilci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar amfani da hadisan shi ba wai da maganan mu ba kenan bai yiwa kai wa'azi ya zama kuma ba da ba da hadisi kake ba ba da qur'ani kake ba da hadisi ba bai yiwa qul innama unzirukum bil wahyi Allah ya ce ka ce musu kadai ni ina muku wa'azi ne da alwahyu alwahyu anan yana daukan duka guda biyu saboda inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani da kwatan kwatan shi tare da shi alwahyu anan da ake wa'azi da shi shine qur'ani da hadisi da haka dinda zaka yi wa'azi sawa'un nasiha ce zaka yi karantarwa ne hudubar juma'a ce zaka yi wasu yara nasiha ne a makarantar boko ko a MSS ko a ina ne to ya zama madogara ka shine Allah ya ce ayi kaza Allah ya ce a bar kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar kaza waɗanda su ake dogara wajen yin wa'azi da su ake yin addini jama'a kuma in ka faɗi wannan shikenan ka huta kai ma ba sai ka tsaya kana wani kwana-kwana kana neman wasu dabaru waɗanda za su taimake ka ka kara abin da ta yi ba dole ne ya karu ba ina fata mun gane wannan to bar mu bar shi haka insha Allah ba za mu tsawaita ba saboda yanayin lokaci da kuma babu haske dinnan sosai za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi inda yake cewa babu kaunihim khiyarun nasi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته